To, a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu laruma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a muna tare da Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa da zai ci gaba da mu karatu tafsirin watan Ramadana da muka shigo. Insha Allahu jama'a wannan halkan ta biyar kenan da muka fara tafsiri da Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa amma har wa yau yana nan a kasar Saudiya bai dawo ba sannan kamun Allah ya dawo da shi mu ci gaba kuma da tafsirin nan a gida Shai ya fara wannan tafsiri akan suratul bakara na gani wannan zai dawo kaman kanda aka same shi wancan shekara wancan shekara kun san mun samu wannan karatu da shayi akan suratul fatiha tul kitab fatiha kawai ya kai mu kwanaki goma kuma karatun da shi zai faɗa aya ɗaya in ya kama aya ɗaya gobe aya daban da zai kawo karatu daban kuma zai yi akan fatiha fatiha kaɗai to inda kake gane kwarewa a cikin tafsiri kenan ka samu amfaninsa a cikin wannan watan ramadana shai ya fara mana karatu kuma a cikin suratul bakara tun da muka fara har wa yau a cikin suratul bakara muke halka ta biyar ke ga wanda shai ya ɗauko mana karatu a har ya zo ya kawo mana a hukunce-hukuncen azumi na farko ya kawo mana azumi da amai ko kai gyatsa ya kawo karatunsa ya kawo bayaninsa ya yi mana, ya kawo mana azumi da kuma sha'awar mata. Wani yana da sha'awar mata? Turai kake, ina kake, ko ina kake, shai ya kawo mana kan da za ka yi ka handle ɗin kanka kuma azuminka ya zama cikakke sosai. A cikin haka, irin hukunce-hukunce, shai ya nuna ai a aman akwai wanda ke masa kansa bi ma'ana ya yi aman ya nuna ya kawo to wannan kai kafara ya kama ka. To, kafaran har ya zo ya kai wasu mun ba mu gane ba, shin kafaran ya yi daidai ne da kafara na rantsuwa? Ko dai a'a, shehi ya nuna mana, a ta kafara na rantsuwa, shehi ya nuna mana akwai jas magana da kuke kace a ai wallahi gobe abu kaza ya yi. To, shehi ya nuna mana irin wannan kafaransa ya kama ko bai kama ka ba in ka bi karatu tukanmu na baya zaka gani shehi ya ci gaba ya nuna mana a'a akwai akwai rantsuwan da mutum yake yi sosai to wannan kafara ya kama ka ya nuna mana azumi da gangan kafara kuma ya nuna mana to ta ya za ka yi wannan kafara to alhamdulillahi yau za mu ci gaba mu ji ina shehi zai tafi da mu a cikin suratul bakaran da yake karanto mana a kan hukunce-hukuncin azumi. Sa'an ka manta, ba azumi kaɗai ba ya kawo mana hukuncin sallah ma, har ya kawo mana hukuncin sallah a jirgi. Shai ya ci gaba nuna mana a'a ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a kan buraka ba ko kan rakumi ba. Ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba. Ya kuma gada mana mazhaban malikiya ga kan da ake yi. Sa'an nan shai ya yi kashedi ga masu duban intanet su ga domin yawanci muna post ko ni na post kaga an yi sahu a cikin play ana sallah ga maganan shai shai bai fito muna da haka fili ba amma yawanci zai iya zama acting ne wani kana ganin movie ne wani kuma acting ne kai baka sani ba yasa da ka gani kai in social media cewa ana sallah a cikin jirgi shai ya nuna mana annabi bai yi ba ba ga annabi ya yi ba kuma wayannan ababa zai iya ya kawo ka bi mana mistakes a cikin sallolinmu to wannan karatutukan da shai yake mana gaskiya yana mana amfani sosai a cikin wannan tafsiri amma abin mamaki shai da kansa ke jan bakinsa kuma ya fassara bakin kan da ya kamata kuma alhamdulillah shai ya nuna mana ba ma wata ramadana ba zai ci gaba da haka ko da afta wata ramadana ko da a same shi ma so ɗaya a so biyu a wata ko kuma so ɗaya a sati yana gabatar da irin wayannan karatuttuka domin a samu amfaninsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko a'uz billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد الأمة بركة مدكسة تعديد وأن اللوكة بركة مو da azumi na watan Ramadan, watan da babu wani wata mai falala kamar wannan wata mai albarka watan Ramadan. Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai ya kaddara mana ci gaba da tafsirin Alƙur'ani zama na hudu a yau domin gabatar da fasari mai girma kamar yadda aka saba a kowane lokaci wanda yau ya yi daidai da takwas ga watan hudu 2022 a wannan shafi mai albarka musamman tare da shi jagoran wannan shafi sarki zaki mkk domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da kuma wato kasancewarsa a tare da mu a wannan lokaci wanda tun farko har zuwa ƙarshen ƙarewa shi shugaban wato rasulun aminin da kuma sauran shafuffuka na tv da rediyo da suke ɗauka domin su isar da sako zuwa ga al'umma dukka muna sallama ma 'yan uwa da wanda suke tare da mu a yanzu da wanda za su kasance da mu nan gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda muka ji jawabi wanda ya gabata game da gabatar da wannan tafsiri mai albarka wanda muka kwan a cikin batu na haƙuri da yadda kuma ake komawa ga Allah a dukkanin lokaci na al'amari a komai idan ya faru to mutum ya koma zuwa ga Ubangiji maɗaukakin sarki. Allah ya saukar da irin wa'innan ayoyi domin tabbatar wa mutane cewa binka da Ubangiji ba zai hana maka jarrabawa ba. Duk iya biyayyanka ga Allah ba zai hana maka jarrabawa ba, kuma duk iya biyayyanka da Ubangiji maɗaukakin sarki ba zai hana maka wato cutarwa na mutuwa ba. Ba zai hana maka, ba zai hana maka abubuwa daban-daban. Allah yake gaya mana cewa lallai wato alaye da yake faruwa na dukkanin halin da za ku kalli kanku Allah ne yake jarraban ku wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah yake cewa wala nabluwannakum wallahi za mu jarabce ku da irin abu kaza na farko bi shay'in min al-khawfi za mu jarabce ku da tsoro wanda shi tsoro a kowane hali shine alama na farko da yake karya nasara da gadon bayan ci gaban dan adam duk al'umman da Allah ya jarabce su da tsoro to Allah ya jarabce su da rushewa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban taimako da Allah ya bashi da gudumawa shine nusirtu birru'bi an taimaki annabi idan zai kai yaƙi kusan wata biyar ko kuma garin gaba ɗaya za su zama cikin ɗinwa cikin firgici saboda wani tunkaran al'amari na nasarar ubangiji ya tunkare su to wannan tsoro shine farkon karaya a dukkanin al'amari idan ana son yin nasara to za a yi kokari sai a cire tsoro a cikinsa to idan ubangiji ya baka aminci to lallai Allah ya baka babban al'amari shi yasa dukkanin mumini duk wannan tsoron da Allah yake jarrabawa a lokacin mutuwa sai Allah ya kawo masa aminci kamar yadda Allah yake gaya mana cewa lahumul bushra fil hayatid dunya Allah ta khafu wa la tahzanu kai Allah ne ce musu kada ku ji tsoro tsoron da ake bayarwa a duniyan to iyakanta barzahu da an zo bakin barzahu za a zara wannan tsoron ga dukkanin mumini wanda yake kafiri kuma za mu ji irin daga yanda aka zo bakin barzahu za a yaye mai asalin hijabin tsoro ya ga tsoro da idansa to shine Allah yake gaya mana da mu jarabce ku da tsoro da mu jarabce ku da yunwa da mu jarabce ku da talauci da mu jarabce ku da mutuwa za mu jarabce ku da ɗaukewan kayan gona da ƙonewarsu. Allah ya ce wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku yi albishir ma mutane wanda suke masu haƙuri wanda idan musiba ya same su abinda za su fara shine su koma zuwa ga Allah ba burin su shine su fara rataye musibar ma wani su ce wane shine wanda yake musabbabin wannan bala'i da ya same ni wane shine musabbabin wannan bala'i da ya same ni wane shine ya jawo komi kaza na- na rasa to wannan Allah ya ce ayi bishara ma dukkanin masu wa'innan ɗabi'un masu wa'innan halayen cewa Allah yana tare da su inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da irin wa'innan bayi nasa wanda suke masu haƙuri to ayan da zamu tashi Ubangiji maɗaukacin sarki sai yake cewa wannan juyi ne zuwa ga martani ga su Yahudawa da su Nasara wanda suke jayayya da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون Allah maɗaukacin sarki bayan ya ba mu labari a kan irin abubuwan da ya dinga faruwa tun daga lokacin da ake bayanin aikan annabi sallallahu Alaihi wasallam da kuma lokacin da aka zo maganan alƙibla har Yahudawa suka saka baki don su rikitar da al'umma da munafukai suka dinga kai kawo domin su canza gaskiya zuwa ga ƙarya, su canza fuskar haƙiƙa zuwa ga ƙarya. Allah subhanahu wataala ya saka baki da ayoyi wanda Allah yake tabbatar da cewa walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah sannan Allah ya dinga tabbatarwa ni ne na zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je shi ya kalli ɗakin Ka'aba wajen da zai zamto ya zamo shine wajen da ya sallah domin su Yahudawa sun fara juyarwa sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ya kalli ɗakin Ka'aba ne domin ya fara kwaɗayin ya koma gida garin Makka, domin suna so su kawo munafinci da kissa tsakanin ‘yan garin Madina da mutanen garin Makka. Sai suka ce, ai annabi yanzu zuciyarsa ya bar garin Madina ya koma garin Makka. Shi yasa ya koma kallon ɗakin Ka'aba domin ya koma ga asalinsa. Sannan bayan abin da su Yahudawa suka faɗa, sai ya zamto su Yahudu ɗin da nasara sai kowanne ya fara neman wani irin kissa zai yi sai nasara suka ce ina ma da za ka yadda ka zo ka yi irin addininmu yahudu su kuma suka ce mu ko da za ka koma asalin kwanakin da kai a baya yanda kake kallon wato wajen da yake baitul kudus to mu ma da za mu zo mu yi imani da kai Allah ya ce dukka wa'innan ƙarya suke yi munafukai ne sannan da suka ga ba zai yi annabi ya biye musu ba Allah ya tabbatar mana cewa lallai annabi Muhammad sallama ba zai taɓa biyayya da su ba. Domin Allah ya tabbatar mana cewa su dai Yahudu ba za su yarda da Nasara ba, Nasara ba za su yarda da Yahudu ba. To Allah yake cewa to kai ma wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min ilmi ma laka innaka idhan lamin adh-dhalimin. Ubangiji madaukin sarki bayani wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi biyayya wa wannan tafiyar su ba. su ma ba za su yi imani da kai ba to tun da haka ya faru to menene ya rage to sai Allah ya fara kiran sahabbai da suke tare da manzon Allah ya nuna musu cewa na annabin nan shine daidai shine Allah ya anan Allah ya kawo ayoyi da yake nuna musu tabbas ai biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yarda da annabi sallallahu alaihi wasallama a yi imani da shi domin abinda annabin nan ya zo da shi shine gaskiya shine Allah ya dinga gaya mana cewa wato wannan zaɓinsa ne shi ne ya yi wani mutum mani mace alaikum wala'allakum ta hatadun kama arsan na fikum rasulan minkum ya tula alaikum ayatina wa yi zakikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikimata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun to ubangiji ya bamu ayoyi wanda yake tabbatar da cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai shine daidai sai Allah ya sake kwantar da zuciyar sahabbai ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salati ku wanda kuka yi imani ku nemi haƙuri ku kafe akan aikin manzon Allah to idan wani abu ya faru sai Yahuda ya su fake su ce to ai bin annabi ne ya jawo haka sai Allah ya ce a'a wannan ba bin manzan Allah bane duk wanda ya bi annabi koda ya rasa ransa na nan shine Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun sai suka sake canzawa to ai idan mutum na tare da annabi kaza ba zai same shi ba kaza ba zai same shi ba Allah ya ce a'a wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus was-samarati wa bashir as-sabirin to dukkanin yanda suka fito Allah yana karya su duk inda suka zo da makirci Allah yana karyata su to shine sai abin ya zama ya damu Yahudawa domin ba su samu nasara ba akan abin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to Allah ya koya wa mutane da imani da kaddara cewa ko me zai iya faruwa da kai ko da kana tare da annabi to shine Allah ya juyar da martanin raddi ga su wa'innan Yahudu da suka saba wa aikin annabi kuma suke cutar da manzon Allah da baki shi Allah ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati ya rasulullahi ka ba da labari lallai wa'innan wanda suke boye ma anzalna abinda muka saukar min albayyinati na hujjoji ayoyi da suke tabbatar da cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabi suna boye wa mutane wal huda suna boye shari'a na alqur'ani da shari'a na musulunci ba sa bari su bayyana wa al'umma cewa ga hakikanin cewa littattafansu ya zo ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda dalilin saukan wannan ayan akwai wani sahabi da ake ce mishi Salaba ibn Ganama wanda ɗaya daga cikin lansarawan Madina ne ya samu ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Yahudawa abokinsa ne kud da kud sai yake ce masa hal tajiduna Muhammadan indakum shin a littattafanku kun samu hujjoji da yake tabbatar da cewa annabi Muhammadu annabi ne qala la yace a mu ba mu san wani aya da yace mana manzon Allah annabi bane to shine Allah ya subhanahu wataala ya saukar da wannan aya da take ƙaryata wannan ba yahude da yake cewa ba su san cewa akwai wani aya da take tabbatar musu da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi bane Allah yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa innan Allah yace Allah ya tsine musu saboda cewa innal yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda sun boye wannan gaskiyan sun boye shari'a wanda a yakini in an koma alqur'ani ayoyi daban-daban Allah yayi mana bayani me Allah yake gaya mana Allah yana faɗi yana cewa wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum karshe Allah yake cewa wa iz qala musa liqaumihi ومصدقا ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات الله يا بام لاباري قالوا هذا سحر مبين النبي عيسى عليه الصلاه والسلام ya zo da bishara wa al'umman sai yayi musu bayanin annabi Muhammadu domin da ya zo wa mubashiran bi rasulin yake cewa na zo ne in muku albishir bi rasulin da wani babban manzo ya ati min ba'd ismuhu Ahmad wanda zai zo baya na sunan shi Ahmadu sannan Allah ya sake gaya mana a wani aya wa idza akhadna misakan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin Allah ya bamu labari a wasu aya yanda dukkanin annabawa sai da aka musu rihazal wajen yaya ake imani da annabi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin suka ce aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin ya zo ka annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam wanda bai nisan mana ba rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmata wa yu'allim wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmata wanda ya zo mana a labarin annabi Nuhu alaihi salam ya zo mana a labarin annabawa daban-daban a yanda suka tafi balle annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda shine annabin Yahudawa amma sai duka Yahudawa suka boye Sa'alaba ibnu Ghanama da ya tambayi ɗaya daga cikin manyan malaman Yahudu sai ce sam su ba su da wani alama da ya tabbatar da samuwar manzon Allah wanda hadisi ya tabbata daga Sayyidatuna Aisha alaihi salam da wasu daga cikin sahabbai cewa manzon Allah tun kafin ya zo duniya Yahudawa dalilin zuwansu su zauna a garin Madina kenan saboda sun karanta cewa wato annabin ƙarshen zamani zai zo za a haife shi mab'asuhu makka wa muhajiruhu madina za a haife shi a makka amma a madina zai hijira sai suka ce to bari su je su tare a wannan wajen annabin da ya bayyana kawai sai suka ji kuma ba ba yahude bane to sai hassada ya shiga zuciyansu sai suka ce to ba za su ma yi imani da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam tunda ba ba yahude bane wannan shine farkon fitinan su amma sun karanta a littafin su sun sani la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sun san cewa gaskiya ne amma suke ɓoyewa domin ba sa son su bayyana samuwar annabi a imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine aya na farko wanda Allah subhanahu wataala sai juyar da martanin yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna min bayyinati nan ba jayayya da ai ko tattaunawa ba ku sani duk wa'inda Allah ya ba su sani na littafi imma at-taura imma linjila imma zabura imma sauran littattafai su Ibrahim wa Musa sai ya zama yaktumuna ma anzalna suna boye abinda Allah ya saukar min albayyinati na hujjoji wannan albayyinat malamai sun tafi shine annabi Muhammadu qata'an in an tafi albayyinatu shine annabi Muhammadu mu koma Qur'ani ma zai sake fassara mana lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ja'ahum albayyina ai Allah ce rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara a wajen ubangiji in an ce albayyinatu hujja hujjan Allah shine manzon Allah a nan Allah yake gaya musu to wanda suke ɓoye ma ja min albayyinati abinda muka ba su min albayyinati na hujjoji wannan hujjan shine hujjan samuwar annabi Muhammadu da annabtarsa wal huda da shari'a na abin da yake ma'alimul islam abubuwa na wato abubuwan musulunci wanda annabi ya zo da su kuma yana nan a littattafan su suke ɓoyewa min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan tuntuni mun yi bayani a littattafan at-taura mun yi bayani a littafan linjila mun yi bayani a zabura mun yi bayani a dukkanin littafai Allah ce ula'ika yal'anuhumullah wa'innan Allah ya tsine musu idan an ce alla'anu asalin sa shine at-tardu wal bu'd wal ib'ad idan an ce wato alla'anu shine Allah ya tsine wa mutum ko ya kore shi ko ya nesanta shi daga rahamansa to dukkanin wanda yake boye sufin manzon Allah yal'anuhumullah lallai Allah yana tsine musu shi da kansa ويلعنهم اللائنون wanda dukkanin kuma masu la'ana har ma wanda ba su la'antan suna tsine musu wanda wannan aya tana da cikin ayoyi wanda al-Imam Al-Qadi Iyad ibn Musa Al-Yahsubi mai littafin nan na Ash-Shifa yake cewa lallai duk wanda aka tambaye shi ya faɗi wani abu daga cikin sufofin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya boye zai iya shiga karkashin wannan aya innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائن يساك كفى واد حديث نن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتم علما ألزمه الله بلجام من نار من النار دون وندي قوي وني علمي Allah zai mai linzami da linzamin wutan jahannama wannan ilimin ba kowa bane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku ƴan uwa ashe yana da kyau dukkanin mumini idan aka zo ana maganar manzon Allah yayi kokari ya faɗi abin da ya sani na imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine cikar mukami shine cikar addini kuskure ne babba ga duk musulmi a ce za a yi bayanin manzon Allah amma mutum ya ɗauki cewa wani abu ne na izgili ko ya ɗauki cewa bayanin annabi na wasu jama'a ne daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata da yawa irin su hadisin wasilatu ibn al-afqa irin su hadisin abu sa'id al-khudri irin su hadisai na daban-daban daga cikin sahabbai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yakan tsaya ya ba wa sahabbai labarin kansa ga nan hadisin al-imam ahmad hadisin sayyidina abu huraira wanda aka rawaita ga hadisin sayyidina anas ibn malik wanda hadisi ne shahararre wanda manzo Allah yake bayani akan kansa ya ba wa mutane labarin kansa saka to lallai bayyana sufofin annabi da labari akan sanin manzon Allah da labari akan tabbatan annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikamakon imani duk wanda ya rasa wannan to zai rasa kaso mai girma daga cikin kaso na musulunci Allah ka tsare mu ula'ika wa'inda suke aikata wa'innan abubuwan yal'anuhumullahu Allah yana tsine musu wa yal'anuhumullahinun masu tsinuwa suna tsine musu malamai sun yi bayani akan maganan shin tsinuwa din nan Allah inu na su ne masu tsinuwa sun kirgo wasu daga cikin dabbobi wanda a cikin dabbobi akwai mutane kafirai irin su kunama da makamantansu da kwankwaman ƙasa dukka su ma suna tsinewa kafirai wasu kuma suka ce ba haka ake nufi ba ai duk wani tsinuwa idan ya koma in an tsine tsinuwar Allah zai ɗauka ya tara ma wa'incan duk wani wanda ya tsine ma wani tsinuwar zai taru ne ya koma ga wa'incan wasu kuma suka ce akwai halittar da Allah ya halitta kawai don tsine ma wa'inda suke ɓoye sifofin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama saka annabi sallallahu alaihi wa sallama sifofinsa bayyanannu ne kuma ya tabbata a ayoyi da hadisai Qur'ani kadai da za a shafe dukkanin littafi Qur'ani ya ishe ka ya tabbatar maka da sifansa idan muka ce da mu koma Qur'ani mana bayanin sifofin annabi sai mu ga sifan annabi a Qur'ani Qur'ani ya taro mana sifofin shi gabaki daya idan ana magana ne al-Imam al-Qadiyya da sauran malamai irin su Maulana Ibrahim ya faɗa shi a cikin littafin sa wanda Nujumul Huda fi kauni nabiyina Abdullah man da'a ila Allah wa hada da irin su al-Imam Yusuf bin Isma'il an-Nabhani da manya-manyan malamai irin su mai littafin nan na al'imam abu na'imin al'asbuhani irin su al'imam al-baihaqi da makamantan malamai da suka yi bayani akan sanin sufin annabi sun tafi akan cewa ayoyin alkur'ani sun yi bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam zakkahu fi aqlihi wa qala wa ma yantiqu anil hawa zakkahu fi lisanihi wa zakkahu fi sadrihi wa qala alam nashrah laka sadrak wa fi yadihi fa qala ما alam inna saraka sadaq wa dana anka wizraka alladhi anqada dhahrak wa fi dhahrihi kenan ya fada akan bayansa wa fi wa fi wa fi basarihi fa qala qad nara taqalluba wajhika fi as-sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha wa fi rijlihi fa qala سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا آيوي da suke magana akan tafiyar manzon Allah zaka ji Allah na ga maka subhanallazi asra bi abdi ayan da suke magana akan kirjin annabi zaka Allah na sharh laka sadrak wanda take magana akan bayan ma'aiki wa wadana anka widraka allazi anqada dhahrak wanda take magana akan sumuwi na makamin annabi wa rafa'na laka dhikrak wanda take magana akan garin manzon Allah zaka ji la uqsimu bi hadha albalad wa anta hillun bi hadha albalad zaka ji inna awwala baytin wudi'a inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina wanda zaka ji in tana so ta maka magana akan kabilan sa ne ilafi quraish ilafi rihnat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi al'amahum min ju'in wa amarahum min khawf idan kana so kai magana akan ƴaƴan annabi ne zaka ji Allah ya ce innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera in kana so ka ji magana akan matan annabi ne ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa'i in ittaqaytun ولا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إن كان ثم جنا أكن صحبا النبي ذاك الله يتمك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وهركر شيري وان ذاك كذب أخرج أو فآذره فاستجل زفت على سوقه يؤجب الضراء ليجيذ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا أن سالت منهم مغفرة وعجرا عظيما da ka ji ayoyi da suke maka magana akan annabi jumlatan da ka ji su kowane iri qur'ani kadai yayi bayanin manzo Allah balle hadisai zaka ji ana bayanin annabi Muhammadu anjala ajal ainaini aqna aqnal irnaini ashkala wane duka da ka ji sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda malamai sun wawwake wannan irin su abarqum bada nahwal marabi yalma'u habni mar'an iz yalma'u albarqu yasma'u wanda har yaje fa kad kana khairul khalq fakhman mufakhaman wa du'a haibatan wal mashi fihi taqallu wa andalu aynin ahdabu ahdabu sha'ri wa sha'an wasu'un jabin rasulillahi wal khulqu awsa'u wa ahlamu khalqillahi adala khalqihi har karshe wanda mutum zai ji sufofi ne wanda yake ya bambanta da kowa shi yasa Allah ya saukar da wannan aya duk wanda zai bakin ciki da saukar da bayanin sufofin annabi da bayanin martaban annabi Allah ya ce masu tsinuwa suna nan a dabbobi da kwankwamai ko ruwa ne ba a yi ba hadisi ya ce sai su wa'annan dabbobi suna ce Allah ya tsine mu wani da wani su suka hana amanar ruwa Allah ya tsine musu su suka hana amanar ruwa ko duhu aka yi Allah ya tsine musu ko zafi aka yi Allah ya tsine musu saka tsinuwan fana nan da yawa mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu kuma fahimci wato martaba na manzon Allah da bayan wajen Allah Allah subhanahu wataala da ke adalci na musulunci da kuma rahmaniya na Allah sai Allah yake cewa إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الله yake cewa illal ladina tabu a wa'inda ba a tsine musu ba ba a ala'ance su ba to dukkanin wa'innan an tsine musu Allah an ce su amma illal ladina tabu sai dai wa'inda suka tuba wa'inda bayan sun yi abin la'ana din sun ɓoye wani abu daga cikin sufofin manzon Allah sun yi gaba da bayyana annabi sun ɓoye ma'alim na addinin annabi, to tabu sai suka zo suka ce mun janye mun tuba, wa aslahu sannan bayan kuma sun ce sun tuba ɗin suka gyara, wa bayyanu sai suka bayyana tubansu. Abin da ya sa malamai suka ce aka cewa bayyanu, wasu malamai suka ce wa bayyanu sai sun komo suna bayyana sifofin annabi. Sai da ai Allah a baya cewa yayi yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wanda wannan bayyanatin annabi Muhammad to wa bayyanul bayyinati kenan ko suka ce a'a wannan wa bayyanu din zai kuma bayan at-tauba din ne wawu din yana yin adafi akan innal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu saka sun yi tuba suka kuma canza ayyukan su wa bayyanu suka kuma dauko sabon aiki na bayanin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce fa ulaika wa innan atubu alaihim ina mai karɓan tubansu wa ana tawwabur rahim lallai ni ubangiji ne mai karɓan tuba rahimun mai jin kai wannan Allah shi kadai ne yake da wannan at-tawwabu sufa ne na ubangiji wanda yake mai karɓan tuba wa ar-rahimu sufa ne na ubangiji wanda yake mai jin kai wanda Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi suna na ar-rahim na'am إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الله يكتوى إلا الذين تابوا وإن سكتوا wa aslahu suka gyara ayyukansu wa bayyanu suka bayyana tubansu wannan Allah ya ulaika tuba alaihim Allah ya karba tubansu sai Allah ya koma kashi na gaba sai Allah yake cewa innal ladzina kafaru amma kaga wanda suke kafirai wa matu wahum kuffarun suka mutu akan kafirci da boye sifofin annabi da rushe darajojin manzon Allah Allah ya ce ulaika alaihim la'natullah wa'innan tsinannu ne Allah ya tsine musu, wal mala'ikati, mala'iku ma sun tsine musu, wannan ajma'in mutane ga baki ɗaya sun tsine ma wa'innan mutanen, saboda sun mutu da ɓoye sufofin annabi, sun mutu da gaba da manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai haka wa'innan ayoyi ne suke ba da tsawatarwa, Allah ya tsare mu, na'am. tunda sun yi wa'innan ayyukan wa'innan ula'ika wa'innan su sun mutu da kafirci to Allah yake cewa wa hum kuffarun ula'ika alaihim la'natullah wa'innan tsinuwan Allah ya tabbata a gare su wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'in da mutane gabaki daya su ma mutane za su yi ta tsine musu duk tsinuwan mutane zai koma kansu tsinuwan mala'iku zai koma kansu Allah ka tsare mu wani irin shiga wutan jahannama da su Allah yake cewa خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون idan sun shiga cikin wutan jahannama khalidina fiha da su dawwama a wuta babu fita la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunzarun sannan kuma ba za a sausasa musu ba ma'ana ba za a saurare su a ji uzurin su ba saboda tun anan duniya sun ƙi su saurari abin da Allah ya turo musu na gaskiya, sun ƙi su saurari abin da Allah subhanahu wata'ala ya turo musu na hujja, saka ranar tashin kiyama, su ma Allah subhanahu wata'ala ba zai saurare su ba, balle ya ba su wato uzuri, ya ba su sauƙi akan al'amarinsu, za a zawamar da su ne cikin azaba wanda yake azaba da wamamme, Allah ya tsare mu da irin wannan azaba wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin ya tanada ma wa'innan kafirai wanda Allah ya gaya mana wasu ayoyi ba aya guda ɗaya ba walladina kafaru lahum naru jahannam la yuqba alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha ubangiji yake cewa lallai wa'inda suka kafirce ubangiji lahum naru jahannam suna da wutan jahannama wanda za a musu azaba la yuqda alaihim ba za a karar da su su mutu ba fa yamutu balle su mutu ba a dauki ransu ba balle su mutu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yukhaffafu anhum min azabiha ba za a sauƙaƙa musu daga cikin azabanta ba wanda Allah a wani aya yake cewa kazalika najzi kulla kafur haka muke saka ma dukkanin mutum wanda yake kafiri za mu masa azaba ne na dawwama a cikin wutan jahannama to Allah subhanahu wataala yake ce mana
يا رسول الله يا خير البشر يا إمام الدين يا زين الخبر يا جمال الحق يا بدر الدجى يا كنوز السر يا روح الصور يا بذور الدين يا بحر الندى يا معاني الحق يا سر الصور
wani daga cikin sabai na samu shi ma ya yi haka an hana a duba littafi an hana wani ya ja wani baki idan azumi ya kare kai kar a tambaya na sallama ya ci wai da ya ci me ya zama ya yi daidai da karamin almajirin almajirin shehu tijjani almajirin shehu tijjani shehu ibrahim kaula ne mu kuma kananan almajirin shehu ibrahim kaula ne ba manyan ba ne duk wanda ya daidai da mu ya yi wani daga cikin sabai na samu shi ma ya yi haka an hana a duba littafi an hana wani ya ja wani baki idan azumi ya kare kai kar a tambaya na sallama ya ci wai da ya ci me ya zama ya yi daidai da ƙaramin almajirin almajirin shehu tijjani almajirin shehu tijjani shehu ibrahim kaula ne mu kuma ƙananan almajirin shehu ibrahim kaula ne ba manyan ba ne duk wanda ya daidai da mu ya yi
na'am To Ubangiji Maɗaukakin Sarki, afwan ‘yan uwa, Ubangiji Maɗaukakin Sarki yake cewa, kazalika kamar yadda kuka ga mun yi wa'innan, najzi haka muke sakayya makulla kafurin dukkanin wanda yake kafiri. Duk wanda yake kafiri, Allah zai masa sakayya da ukuba mai tsananin gaske, wanda wannan ukubar zai shiga cikin wutan jahannama ko yaushe fatansa ya narke ya lalace za a sake mai da shi cikin wutan jahannama kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab ko yaushe idan fatansa ta lashe ta narke Allah sai canza masa wata fatar domin ya dandana azaba Allah ya sake ci gaba da gaya mana wa ilahukum ilahun wahid لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله يتوى إلهكم وبنجدون كشيء إنن شين إله واحد الله ما كديتي باكو دوان الله سيشي كرياني وند سكي كركرو وسألولي سكي مكوان الله ني باب وان الله سي الله من أكشن سركي la ilaha illahu babu wanda ya cancanci abauta mishi illa huwa sai shi Allah ar-rahmanu wanda yake mai jin kai ar-rahim wanda kuma yake mai jin kai ar-rahmanu wanda yake jin kai a nan duniya ar-rahim wanda yake mai jin kai a lahira jin kai ar-rahman Allah ya faɗi cewa yana da suna ar-rahman wanda suna ar-rahman din nan ya yi ta a nan duniya rahman ya kasa ta kashi ɗari kashi ɗaya ne tak yake jin kan mumine a nan duniya da shi yake jin kan annabawa da ita yake jin kan dabbobi da ita ake samun ruwa da ita ake samun arziki da ita ake samun abinci da ita ake haƙuri a daki waliyi a bari da ita ake haƙuri a zagi annabi a bari da ita ake haƙuri a zagi Allah a bari duk wannan rahmaniyya din ce wanda ita ce silar bayi da Allah silar bayi da Allah shi yasa Allah yake cewa ar-rahman fas'al bi khabira shi din nan shine ar-rahman wanda kuma cikamakkin rahman shine annabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to wannan rahmaniyar kaso 99 ne ɗari ne sai aka ɗauki ɗaya tak duk abin da muke samu a duniya da wannan guda ɗayan ne shi yasa Allah ke cewa wannan ilahukumu Allah nan ilahun wahid Allah ne shi kadai la ilaha illahu babu wani abin bauta da gaskiya sai shi huwar rahmanu shine ar-rahman arrahimu shine mai jin kai to abin da zai ba ku mamaki anan ku duba siyakin ayan alqur'ani yanda Allah ya ce shine arrahmanu sannan ya sake cewa shine arrahim akwai siyaki wanda akwai alaka tsakanin Allahu arrahmanu Allahu arrahim anan sai Allah bai ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwal azab huwal mu'azzib huwal huwal mu'azzibu huwal qahharu a sai Allah ya ce la ilaha illa huwar rahmanur rahim babu wani Allah sai shi wanda shine ar-rahmanu mai yin rahma ar-rahim mai jin kai ubangiji yana gaya wa mutane ku zo ku yi imani da ubangijin da shine zai muku gafara Allah da zai muku rahma Allah da zai ji kanku Allah da zai tausaya muku shi yasa shine ar-rahmanu shine ar-rahim ma'ana Allah yana nuna wa bayi a gaya musu rahmaniyarsa da kyautatawarsa ba birgewa bane ka zo ka tara bayi ka yi ta musu magana irin yanda Allah yake azaba irin yanda Allah yake kaza irin yanda Allah yake kaza eh lalle yana da kyau amma ku fara so yadda mutane zuwa ga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa habbibullah ibada ku soyar da Allah zuwa ga bayinsa ubangiji yana son a soyar da bayin Allah zuwa ga Allah ba a son mutum kullum yana kaskanta Ubangiji yana nuna bayin Allah wato yana kore su daga rahmaniyar Allah ana son kana kusanta su daga rahmaniyar Allah wannan shine abin da ake so lan yushadda ad-dina ahadun illa galabahu ad-dinu yusrun ad-dinu yusrun ad-dinu yusrun saka wannan manzo Allah sallama yayi magana akan irin wannan abin kuma dole 'yan uwa mu kiyaye mu kame sosai a malamai su yi kokari wajen nuna wa bayi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya taimake mu, Allah ya samu dace, wanda ina ga mun ci minti arba'in da biyar ɗinmu wajen wato kawo wannan bayani, za mu ba da dama tambayoyin mu Allah da za mu amsa su gwargwado, kafin nan abin da kuma ya sawwaka sai mu yi addu'a bayan nan, Allah ya ba mu iko ya ba mu datarwa, insha Allah a nan ne muka kawo ƙarshen karatunmu, gobe za mu tashi a wannan ayan domin ta da bayani mai faɗin gaske. wanda ta shafi wahadaniyar Allah ta shafi asma'u wanda ubangiji yake tajalli da su cikin bayansa wanda dukkanin su yana da kyau akalla a ce mun fahimce su kuma akwai baganganu da yawa a karkashi wanda yake tsakanin annabi sallama da wa'inda suke ba musulmi ba wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu na
To, masha Allah, ya, ya, ya maulana minti ɗaya. Ah, alhamdulillah, gaba ina muna ji karatu da shehi, Ah, ga inda shehi ya kai, Ah, za mu bude layi ah, na ɗaukan tambayoyi ko can kan da ake ɗaukan tambayoyi tambaya a nan. Ah, audio ne, mutum za ka yi ka turo, insha Allahu, shehi zai baka amsa. ga tambayan da aka yi, muna da tambayoyi da aka yi wa shehi a nan da za mu play ya so shehi ya ba da amsa. Ah, Ku yi hakuri 'yan TikTok kuma ah, zan gyara muku ya so ku ji da kyau. Insha Allah tambayoyin da ah, aka yi wa shehi a cikin karatun cikin da shehi ya yi mana a nan. Ko mun gode wa shehi Allah ya saka da alkhairi wannan halka ta biyar kenan. da shai ya yi mana karatu.
shi na yi kuskure nake ci harka ta hudu a shi harka ta biyar ne Halka ta biyar ke dai, ta biyar ke dai ya maulana. Halkan karatu ta biyar ke nan. Shi sa jama'a za mu kunna wannan ah, tambaya da aka wa shehi, Ah, shehi ya amsa kenan. Aha. Ga tambaya na farko, shi za mu ah, play a nan shayi ya ji kenan. Shai na san ka ji tambayarsa dai ko ko shirawa mai ta maka.
na ji kamar ya ce tambayarsa menene hukuncin mai azumin da yake wani tsatta yawo Eh, na, na.
hai tsatta yawo Amma da baya ya daga shiga cikin mutane, abu da ya shiga mutane shi za ya kasa ah, zidda wannan miyau shi za shi na ta Mm.
haɗiyewa to azumin Yawo sa ai- yana nan ko yawo abu ne wanda yake yana bakin mutum bai karya azumi na bai karya azumi ko da a ce ya haɗu da ruwa na kukkuran baki wanda ya rage mutum ya ibi ruwa ya kukkura baki ya zubar to dole ai wannan ruwan dai dan saura a bakinsa na
tunda ya jirkita da yawun baki to sai aka ce mutum ya haɗiye bai karya mai alola ba yawun da ke karya alola shine makwal- eh, kwannafi mutum ya ya fito da Wannan shi yana yana yana karya eh ba ana yin mutum yana iya kwannafi ya fito da abinci daga cikinsa okay okay Eh, irin irin kaman shakewa abinci ne ne sai ya dawo masa na bayan ya dawo sai ko mutum abincin kuma ya zama bai diddige ba gashi nan abinci ne dai kamar bai jima da cin abinci ba ne bai ma diddige ba na nan sai ya sake mayarwa ya ci mm.
to wannan yana karya azumi amma dan Ashe, yawo wannan kawai wannan amai ne ko dai kwallafi ne
to duka ana iya ce mishi amai ajin da kwannafin wani lokaci na dawowa da abinci okay yana dawowa da abinci shi amai sai in kwakulo shi ne kai shi ke karya ta- karya alula a yake karya azumi eh wannan shine Allah eh, ban- kwan- kwannafi ne ake cin shi ko menene kwannafi shi wanda dai kamar ya fi karfin gyatsa amma yana zuwa da abinci haka ya taso yana Eh, tasowa da abinci to ban san ya zan faɗa ba eh, wannan- shi ne dai wannan na gani kaman amai kenan a ban da amai akwai Eh, amai shi ai- amai shi kuma ai fitar da abincin ake gaba ɗaya shi eh, kuma kamar tashin zuciya ne karshen ta sai taso maka da abinci ma na'am to shine ake maganansa na'am kon na fi Mhm.
kenan okay eh To.
shi ma ba shine ke kare azumi ba sai dai in abinci ya fito wanda kuma gashi abinci mutum sai ya mai da ciki ya ci abinci to wannan shine abin da ake magana akai kuma nadiri ne samuwansa
na'am na'am na'am na'am na'am. to ah za mu shiga tambaya ta biyu kenan da aka yi wa shi jama'a wayannan tambayoyi na jiya kenan amma na ga wasu tsera zuwa yau ku ku yi hakuri shayi wurin sa kun san cewa karfe ashe jiya mun dami shayi jiya nake samun labari karfe biyu kenan a wurin shayi Ah, kuma kusan ba gida yake ba to ah, ga tambaya to shayi ga tambaya na biyu da aka yi na'am Assalamu alaikum Sarki. Da fatan a cikin kushin lafiya ya ibada. To, ga tambaya na zuwa ga shakka wato. Insha Allah.
ta Allah muna kira su musamman masu tambayoyi yana da kyau a yi tambaya ana ɗaga murya akan tambayar yadda mu ma zai mana saukin ji ba sai an sa ya ko wani abu ba Shekin sake Kuma- maimaitawa da shi ko?
ne a sake maimaitawa yana da kyau ko masu tambaya kana gaya musu su sake su ɗaga murya wanda bai ɗaga murya ba sai a daina sakawa saboda sau- sauraron ya zama mana cikin sauki masu bibiyan mu ma suna jin abin da aka faɗa To, kar mu- kar mu ba da amsan abin da ba shi mai tambaya ma yake so a a gaya masa ba Allah ya taimake mu don Allah jama'a kowa zai audio ya ɗaga muryarsa gaskiya ne.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Shakka sarki zaki suna na Amir Tijjani ta yasawa. Tambaya ta shi ne wanda ya tara da matarsa ma'ana wanda ya yi kwancin aure da matarsa a cikin watan azumi da rana ya kai kwana goma a cikin watan azumi ɗin. a cikin wata guda to zai yi kafara ne na kwana goma kin ko ko na azumi guda ne zai yi kafara assalamu alaikum warahmatullah
Babban magana.
maimaita mana mu ji tambayan Wai ah, shi ne ya tara da matansa a cikin watan azumi kuma da ranan saka. To, wannan ah, kafaran da kake nunawa zai yin, shi zai yi kafara na kwana goma ne? Ko dai a'a saboda ai matan aurensa ne.
Eh, Matan Aurensa azumi ɗaya zai ranko ko dai kwana goma zai ai dan dan matan auren ne ma yasa ake ce kafara inda ba matan aure bane ai za a yi maganan haddi ne yanda za a jefe shi Na'am.
inda da gwamnatin musulunci maganan jifa za a yi Na'am, to amma da ke ba ba ba maganar matan auren sa ne shine sai musulunci ya ce to azumin sa ya karye zai samu baiwa ya yanta ko bawa in bai samu ba kuma sai ya nemi azumi 60 ne yanzu shi yake kan shi kuma azumi 60 din nan ba wai yayi yau ya huta bane ko ya biyar ya jira a'a in ya dauko sai ya he ya dire tun daga farko sai ya kai har ƙarshe wata biyu cur zai yana azumi idan wannan ya zamto bai da lafiyar da ba zai iya ba don malamai su sun ce ma dole ɗayan biyu ne Ab- wajibi ne dole sai ya yi in dai mutum ya yi wannan ya sadu da iyalinsa da rana da gangan a watan ramadan to kawai abin da ya yi wajaba a kansa shine ya sha ya- ya- ya- ya yanta baiwa in kuma yanci bai samu ba to shine aka ce ya koma ga maganar azumi azumi shine wajibi in an gaza azumin ne tukunna za a yi maganar abinci domin abu ne mai haɗari gaskiya abu ne mai haɗari babu ƙaramin haɗari a cikin irin wannan abin ba ƙaramin lamari ba ne wasa ne da alfarman musulunci mutane su yi ta kai zuciya nesa musulunci bai haramta muku kusantan iyalan ku da daddare to idan ka san kai mutum ne wanda baka ji da irin wannan lamarin to kai kokarin rashin shiga gida sai lokacin da ka sha ruwa yawa sai in ka sha ruwa ya ka shiga gida amma gaskiya hukunci ba maganan kwana goma ake ba goma ake magana so shida ma'ana sittin sittin za ka yi a jere Allah ya sauke
to, ah,
kuma yana da tambaya ga hana mutum ne
don Allah masu tambaya mun gaya muku don Allah kowa zai tambaya ɗaga muryarsa saboda shaina muna samun wahala wurin fahimta sosai don Allah. ko da aka yi tambaya duka ka daga muryanka eh ba kai da sarki zaki kare ke magana ba na'am ga tambayar mu na uku ke ga da aka yi tun tambaya ba tun wani bacci haka ko da yana hanya da samu dama mai zai sallah lokacin sallah sai ya wuce shi idan ya tashi ra- idan zai zai rama to wancan wanda ya bari a bayan zai fara yi ko dai na lokacin zai fara yi da farko tukunna kuma ya bi wancan wanda bai yi daga baya ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ah, ina da tambaya Ah, wato mutum ne yana kamar aiki ne yana aiki na misali da dare aiki kamfani ne ana aiki dare da dare ne ke aiki kuma da rana ya kan aiki da to okay shai na fahimci tambayan sai maimaita yana nufin ne cewa wai mutum ne yana sallah da yana aiki da dare aikin kamfani ne yasa da ya dawo gida shi yayi bacci to da ya bacci bi ma'ana kamar misali azahar ya wuce shi to da azahar ya wuce shi to ya tashi ya iske ana sallah na la'asar to shi kuma yanzu da ya zo zai bi su a yi sallar la'asar ne ko dai a'a zai jira ya yi shi la'azahar shi ya ƙare sannan ya yi la'asar ko dai a'a zai bi imami a yi la'asar a gama
Y- y- ya zo ya kwanta tun bayan sallan asubahi ko eh ya yi asubahin
eh, to ya ya dai nufi cewa wai zai biya na baya ne sannan ya Eh, zo sai ya ya biya mana ai sallah ana yin su a jere ne wannan mazhabar malikiya Mm, idan mutum ya bar sallah to in ya tashi sai ya biya na baya kafin ya yi na gaba
okay sai ya biya na baya kafin ya yi na gaba Mm, tun daga yadda hali ya kasance to sai ya fara biyan azumummukan ba a yi sallolin baya tukunna sai ya zo ya na gaba matukan salloli bai fi guda biyar ba kamar da suka yi magana to dole sai ya zo ya biya na bayan tukunna sai ya na gaba amma da a ce kamar ya kai kwana ɗaya ne guda haka to sai ya fara yin azahar ɗin kafin ya ɗauko asbahin ya yi ta ya yi azahar ɗin ta ya yi la'asar ɗin ta ya yi magariba ya isha'i na'am
to ga tambayar mu na hudu kenan da za mu shiga na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi dan Allah sarki zaki a tambaya mana da nan ko ita ma ta sa aka tilasta ba aka amfani da ita da azumi da rana ita kuma mai hukuncin azumi ta sarki zaki da Allah a taimaka mana a tambaya mana ba wai wai wai wai wai babban magana na'am matan da aka tilasta mata bi ma'ana aka rafinta tana cikin azumi aka mata fyaɗe ita azumin ta ya Eh.
kare ko dai ya za ta ci gaba da azumi To, a nan gaskiya kai tsaye ba- akwai matsala wacce akan ɗauke shi kaman sabon matsala ce. Ban tunanin zan ce na karanta haka ya faru ko a zamanin ma'aiki ko wani abu. To, amma abu ɗaya ne wanda na sani zan faɗa wannan kuma zan bari malamai da suke na zamani da Allah da ta zama cikin fikihun nawazil ma'ana sabbin fatoyi wanda abubuwan ya faru wanda malamai da za su yi ishihadi su fitar da abu. domin ban ji cewa an yi irin wannan a baya kama a takaice abin da nake da masani a kai shine da a ce miji zai tilasta matansa, matansa ya yi kusance ta kaga wannan shi ma tilastawa ne to ita idan ta tashi za ta yi guda ɗaya ne sakamakon za ta rama azuminta guda ɗaya shi ma kuma zai zo yi kaffaran sai yi kaffaranta domin shi ya tilasta ta sannan na biyu kuma wannan a mafi saukin takdiri za a iya ɗaukan shi akan cewa ah, azumi dai nata ya kare azuminta ya kare amma ba ta da ka- ba ka fara akan ta tunda reshin ɗinta aka yi ba ita ne ta je ta kai kanta ba to amma sai dai dukkan ban- dan sake bincike abin da malamai suka faɗi insha Allah sai mu zo da bayanin shi amma kai tsaye ba ta da wani ah, wannan akanta domin Allah ya faɗa cewa ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا أو ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ita ba ita ta jawo ba rifin ɗinta aka yi saka babu kafara akan ta sai dai wannan azumin wannan ranan ya kare azumi kan ya kare Ar- azumi ɗaya kawai za ta biya Allah ya taimake mu wallahu ta'ala alam amma zan bincika insha Allah to tambaya ah, tambaya na ƙarshe kenan jama'a masu tambaya ku sauran ba za mu amsa ba na ƙarshe kenan mu yi alkawari biyar shai zai zai amsa to ga tambaya na ƙarshe Assalamu alaikum. Eh, sarki zaki. Ah, ina so a taimaka ba ni lambar malam. Eh, ina so ka tambaya min shi, ka taimaka ba ni lambar shi, ina so na yi magana da shi ne daga baya.
wannan wannan ba tambaya bane wai na son ya karbi lamba din malam shi sa ah, shehin ya bani dama mu sake ɗauko wani tambaya daban to shikenan
Assalamu alaikum.
jama'a gaskiya ba mu jin maganan ka da kyau Ah, mun kashe di cewa duk wanda ke neman shai ya amsa tambayansa shai ya yi bude bakinsa ya magana da kyau za mu bar shai ya mana taliki Ah, mu tashi gaskiya ba za mu amsa wanda saboda ba mu ji ba kada yake son a amsa tambayanka duka shi ka ɗauki kokari ka ɗaga muryanka ya so a ji ka da kyau to bismillah ya maulana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin Allah ya taimake mu Allah ka yafe mana kurakuran mu in amin wa ayyuka ta tuba zuwa ga Allah wannan wata na bukatan ai ta tuba ai ta ayyukan alkhairi Allah ka sa mu cikin wanda aka rubuta su cikin wannan ai ta yafiya wa juna duk wanda yake da hali kuma ya dinga ciyarwa manzo Allah ce a ji- a kiyaye wa fadawa wutan jahannama koda da koda da wannan ah, wannan din nan eh, rabin dabino tsagin dabino Allah ya tsare mu amin ربنا اتم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار amin سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين فاتح
Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah to jama'a in Allah ya kai mu rai da lafiya a yau muna tare da yar uwa mai suna Khadija kamar kanda na gaya muku a shekarunta goma sha takwas 18 years Ah, za mu samu mata da miji kuma wannan Khadija haifaffen ne a haife ta ne daga Saudiya eh, Saudiya kai da kaga tun yau kun ga ina gyara larabci na amma a da na ce Saudiya amma da yake larabci take ci na take ji na ga muku ina koyi larabci har da hadisai sai muna gyara larabcin ta zo mu yi larabcin da kyau yasa Saudiya nan ainihin shi ana cewa Saudiya zaka kara ainun nan ainun nan ka bar ainun nan ya fito ciki sosai shine za kira ka balarabe Saudiya yarinyar es Saudiya ce a gun aka haife ta kuma insha Allahu za mu zo da ita a nan Ah, za mu bubuga larabcin da yake tsakanin ni da ita Ah, insha Allah Ah, in ta yi abin da bai dace ba bi ma'ana cikin zaɓen zaɓe ma cikin larabci ka ce zaɓe ka ƙara ainun nan ainun nan ya shigo ciki zaɓe aha cikin zaɓen ma- eh, mazan nan ah, rijalin nan cikin zaɓen rijalin nan insha Allah in ta kawo ah, abin da ba daidai ba shi mu dawo da ita mu kawo mu karanto mata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya faɗa ta yi ta gane da kyau shi yasa a cikin hadisan da eh, arab larabcin nan muna koyu kaɗan kaɗan kamun Allah idan muka zo da ita insha Allah za mu sa ta hanya madidiciya kuma kan wani wannan kashedi ne kan wani ya zai ce wai ya kama ni da lar- da- da- da- da larabci da farko na gaya maka ni ba malami ba ne muna koyo ne eh, muna koyo ne domin mu iya mu gabatar da ita yar uwa eh, eh, Khadija Khadija eh, mu gabatar da ita yar uwa Khadija eh, insha Allah Allah ya kai mu da lafiya karfe takwas ah, takwas takwas cikin larabci ma ya za a ce eh mm? ba ku sani ba kuna jiran gaya muku ba zan gaya muku ba eh ba zan gaya muku ba wato in ku kuna kallo na ma na tambaye ku takwas takwas cikin larabci ba ku sani ba kai kai Allah ya gyara Allah ya gyara da jama'a Allah ya taimake mu Allah ya hada hankulan ku gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آه كي samaniya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naga wani ya rubuta wani abu ya ya ya goge takwas ko- naga wani ya rubuta wai kaman takwasin takwan- kaman takwasin naga wani ya rubuta kai ga wani kuma ya rubuta wai tamaniya to tamaniya to eh tisa eh tisa kai lalle akwai larabci nan takwas a cikin larabci naga wani ya rubuta wai takwasin ba takwasin ba sannan tan takwashi na wani wai tisa ya salam lalle Ah, lalle za a yi gwagwagwa kenan da safe. Eh, to, Allah ya gyara, Allah ya kyauta, eh, Allah ya kyauta. Inda akwai awa, a, awa isaka nan kowa ji Ali Bakila, wala Allah su za su gaya muku, za su, za su rubuto da gaskiya. Ah, ba takwasin ba sannan, ah, ba takwasin ba sannan. Ana cewa takwas a cikin larabci ka rubuta min wai takwasin. To, Allah ya gyara. Salamu alaikum.